ya ni matarka to shi ta aka ce tsatira da zafi ganin su a wuri da yake ba sa ganin wani abu mai kyau kamar mijinsu ba irin matan duniya ba sannan lam yalmis kunna irsun wani mutum bai kawo da mutuncin su ba wa kunna min al-huri aw min nisa'i dunya su daga yan matan huri ne ko matan duniya al-musha'at qablahum gabas wala jan ko aljannu don matan duniya aljani yakan taba su na can ko aljanin ma bai gan su ba balle taba su fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban Allah ce to kun ji ni'imomin da nake gaya muku da wani ni'iman ubangiji ne kuke karyatawa sannan ka annaku ne ya ka annaku kan nakaje su al yaqutu yaqutu ne safa'an din kyau والمرجان كاتي لؤلؤين بيانا دنفري فبأي آلاء ربكما تكذبان دون نئموم أبنجي كنيك تكريتاوا
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن كلهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah subhanahu wataala yana ke ce maka hal jaza'ul ihsan illa lil ihsan ai zakayyan kyautatawa bai zamo ba na biyayya ga Allah sai kyautatawa da ni'ima wato ma'ana ihsan a wajen arifai an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin wani aya lil ladzina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki da biyayya ga Allah za su samu husna husna a nan aljanna wa ziyada da ganin Allah shine ziyada ɗin to a nan wata rana manzana sallallahu yana zaune sai wani sahabinsa abu zarri yake ce ya rasulallah dullani ala amalin idan amintuhu yudkhiluhu aljannata wa yubaiduni anin-nar nuna mani wani aiki wannan idan na aikata wannan aikin zai shigar da ni aljanna ya nisanta ni ga wurin wuta sai annabi ce duk lokacin da kai mummunan aiki to ka biyar da kyakkyawa a gurbin wajen atbi sayyi'atul hasana tamhuha duk sanda kai aikin banza ka tabbatar da wannan koda kalma ne gaba na da banza to faɗi na kyakkyawa a baya za ta shafe shi domin wancan mummunan da ka faɗa zunubi ɗaya za a rubuta maka kyakkyawan da ka faɗa goma za a rubuta maka shi za ka ce in ka faɗi la ilaha illallah zai sauka a cikin littafin aikinka to duk aikin da ka yi muni a wajen nan kalmar da ka faɗa na muni zai yi ta tafiya yana gogewa sai ya samu kyakkyawan ya haɗu da shi shi na nufin ce ka biyar da kyakkyawa ga mummuna zai shafe ta to da abu zai ce mawa zala zala zama wani aiki zan yi sai annabi ce aikin da za ka yi kenan sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shin la ilaha illallah yana daga cikin kyakkyawawa sai ce huwa ahsanul hasanati huwa ahsanul hasanati cewa la ilaha illa shine mafi kyan mai kyau ma'ana duk sanda kai wani magana ba wai ba sai ka ba da kuɗi ba har nan naka kawai da ka faɗi wani magana ya kasan zagi ne ko mai ka ce la'ilaha illallah ko asirullah asirullah to ka shafe wannan kamar yadda aka faɗa cewa shi mala'ikan da yake rubuta aiki mummuna idan ka yi ba zai rubuta nan da nan ba zai shawarci mai rubuta aikin kirkin ma rubuta zai ce dakata masa ko zai tuba to shi kenan ba ma tuban ba in ma baka tuban ba ka faɗi kyakkyawan aiki zai shafe wannan فالله سبحانه وتعالى كتاب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أشياء كلهم كفزاتي الله سبحانه وتعالى الله نجا من تقرب إليه شبرا تقرب إليه زراعا duk wanda ya kusace ni kamun guda zan zira'i zan zan kusace shi kamun guda har dai hadisin yana da tsawo an ce wata mata wata rana ta je daji sai ta ajiye ɗanta da ta ajiye ɗanta sai ta ga wani dabba sai ta yanko ta ga wani miskini sai ta yanko loma guda sai ta bashi da ta yanko loma guda ta bashi ta wuce kenan sai kura ya fa ya dauke danta sai ta ga wani kawai ya zo sai ya kwace sai ce al-luqmatu bil luqma al-luqmatu bil luqma wancan loman da kika ba riga yana an mai maki in ba dan loman ba za a mai da maki mutum dai ba asara kamar a ce abubuwan da ake rubuta maka laifi daya da wanda ake rubuta maka aiki la- lada goma a ce na na ɗaya ɗan yarin jayi goma ai kasan lalacewa ya kai inda ke mummunan aiki ɗaya za a rubuta maka kyakkyawan aiki goma za a rubuta maka har ka yi na ɗaya ɗan yi na goma goma yawa ai ai am ya lalace to hal jazawul insani illa insan Allah ya fa bi ayi ala rabbikuma da wani ni'imomin ubangijin ku ne tukazziban kuke karyatawa wa min dunihima aljannatan lalle akwai gonaki biyu almazkurataini bayan waɗannan da aka faɗa waliman khafa maqama rabbih jannatan aka faɗa maka can ko cewa za a baka aljannan aikinka za a baka aljannan gado tilkal jannatu lati urisumuha wanda aka gada to Allah yake bari ma in kara muku akwai wani aljanna guda biyu kuma ailan liman khafa wa qara rabbihi wanda ji tsoron ubangijinsa bayan wadancan fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wani ni'imomin ubangijinku ne tukazziba da kuke karyatawa
مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان fihima a cikin gonakin nan guda biyu a murhammata ne wato masu tsananin baki a cikin kore domin ganyen ya yi kore koren ya yi kore sai koma kamar baki fabi ayi ala rabbi kuma da wani ni'imomin ubangijin kuke karyatawa fihima a cikin aljannatun nan guda biyu akwai aina ne idan ruwa guda biyu nadhahata ne masu gudu da gaugawa fawwara tani bil ma'i la ya kariya ba a fari a aljanna ba za a ce ai wani ba ruwa a koyi ba kullum ba ya yankewa wa bi ayi ala'i rabbikuma da wani ni'imomin ubangijin ku ne to kan zibani kuke karyatawa fihi ma a cikin su akwai fakihatun kayan marmari wa nahalun da ru'a da zuma wa rumman da rumman na huma min huma wa kila an ce min gairi hima da wani su فبأي آلاء ربكما تكذبان da wani ni'ima ubangijinku ne kuke karyatawa
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان fihin na cikin gonaki biyun nan wa ma fihi ma da abin da yake cikin su akwai khairatun alkhairai da yawa akhlaqan lisan kyawawa wato mujuha masu fuskoki bayan matan da za a baka akwai halitta iri iri kyawawa fa bi ayi ala da wani ni'imomin ubangijin ku ne suka ziban ku je karetawa hurun ga yan matan hurul ini shadida ta sawadin aini wa bayadiha masu tsananin bakin ido a cikin fari farin kal ga bakin kuma ya kai matuka ga idon dara dara Allah ke maksuratun an musu turce su fil khiyami a cikin hemomi domin su za a yi su ne a cikin hema ba wani wanda ya san su kamar dai a ce mota a sabuwan le a ledarta kai za ka farke leda to shine Allah ke ce maksuratun masturatun fil khiyam an sa su a cikin homomi min durnin na lulu mujawwabun mudafatin ila al-qusur wanda aka hada su wannan katangan shari'atun wanda ya kama da hudur fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wani ni'imomin ubangijin ku ne za ku dinga karyatawa an ce yan matan urul ayn din nan idan idan mazajen su sun shigo gidan aljanna kamar yadda aka faɗa adadin su ma aljanna an ce ana gaya maka abinda hankalinka zai iya kamawa ne amma ba haka ba an ce akallan dan aljanna mai yawan mata yan mata dubu hudu ba a zaurawa dubu takwas yan matan hurul ini dubu goma sha biyu to amma akalla kenan wa- wai akalla kenan ba wai manyan ba ba ko yan kanana kanana ne za a ba wannan to kuma matan hurul ainin na aljanna to abinda za su dinga yi za su kama hannun junansu suna ma juna waka wakan ba za ka taɓa jin sauti mai daɗi irin shi ba sai su dinga cewa abinda suke cewa da sautin nahanun raliya fala na sahar a har kamar wato suna ma matan duniya eh, wato zambo mu ne yardaddu mun yarda da abin da mijinmu ya ba ma fushi da shi har abada mu ne wanda muke zama a gida ba ma tsaura har abada ma na ba ma yaji mu ne khalidat mu ne tun da aka yi mu shekarunmu bai karuwa akan yadda aka yi mu din haka za mu zauna har abada ba ku wanda kuke kwarar rabewa ba ko ba za mu mutu abada har abada mu ne ni'imtattu jikinmu bai rushewa har abada mu ne alkhairai da Allah ya kyawawa masu son miji masu halin girma sai sai dan da Aisha ta ce to haka za su ce ya Rasulullah ni ko zan ba su amsa za su ce mu ne nahnu nahnu musallayat wa la sallay mu muka yi sallah ko ba ku yi sallah ba wa nahnu sa'imatu wa masumtun mu muka yi azumi ba ku yi azumi ba wa nahnu mutawalliatu wa ma tawallatun mu muka yi alula ba ku yi alula ba wana ne mutu saddiki na mata sadduk mu ne muka yi sadaka ba ku yi ba yaya kuka yi ku da aka lishe kwana kuma ku sha waya ba to Allah subhanahu ta'ala ne yana cewa girmamawa ne yake wa dan adam don an ce su yan matan aljanna idan matan duniya sun shiga aljanna sukan fi su daraja saboda ba za a yi su kyau su kamar na yan matan aljanna amma za a kara domin sallolin da suka yi da azumin da suka yi da zakkan da suka yi da hajjin da suka yi da wahala da suka yi da miji to duk Allah zai shirye kayan wani ado a ajiye ajiya don nasu ƙari kenan wajen da sun ji aljanna in an daidai ta su ne mata aljanna sai a ƙara masu zai su dinga ce kashi waɗannan kuma haka zai ce ai ba ku yi sallah ba ai ba ku yi azumi ba ai ba ku yi haji ba ai ba ku yi kaza ba da to bai ayi ala to Allah yana gaya maka cewa ka ji ni'imomin da ta tanada maka da wani ni'imomin ubangijin ka kaje karyatawa to irabu kama ta kaddama متكئين على أفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام متكئين سنا كونتي أكشن كده ala rafrafin bisa shimfida hudurin kore jam'u rafrafatin ai busudin shimfida aw wasaidin ko matasai wa abqariyin da dardumai hisanin kyawawa jam'u abqariya ai danafis fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wani ni'imomin ubangijin ku ne tukazziban kuke karyatawa tabaraka ismu rabbika sunan ubangijinka alkhairin sai yawa ziljalali ma'abocin girma wal ikirami da girmamawa shine Allah jalilu jalla jalalu shine kuma ikram don karamci duk bai wuce wannan ba taqaddama walabzu ismu zaibin wato tabaraka rabbuka ismu zaibin sallallahu alaihi
سورة الواقعة مكية وهي تسع وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
سورة الواقعة مكية إلا أفبهذا الحديث الآية لكم سلة من الأولين الآية وهي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية أيوة عندك cikin سورة الواقعة تسعين ترى ne a wani kaunin da bakwai a wani da shida bismillahir rahmanir rahim wannan sura ana cewa duk wanda yake so ya san labarin mutanen farko da labarin mutanen ƙarshe da labarin 'yan aljanna da labarin 'yan wuta da labarin 'yan duniya da labarin mutanen lahira ya karanci suratul waqi'a an ce sai na Usman ya shiga cikin wani ya shiga kan wani sahabi da ake ce mishi Ibn Mas'ud dan ya gaishe shi yana rashin lafiyar da ya mutu sai sai na Usman yake cewa Ibn Mas'ud me yake maka ciwo ne mai maka magani sai ce abinda yake min ciwo zunubi na shi yake min ciwo sai ce to me kake sha'awa mu baka sai ce sha'awa rahaman ubangiji na sai ce ko mu kira maka dokta ya maka magani sai ce ai doktan shi ya sa mini ciwo wai Allah ba daktar shi wani ciwo sai ce to kaga kai ka guje mu ka guji duniya duk abin da aka baka ma na kuɗi na sabai ka ce ba za ka ba ba to ko mai horo a kawo maka ɗan abin da yake da haƙƙin kamar ajiye zai ce ba ni da buƙata na ƙi shi lokacin da na- nake da rai sai da zan mutu za ka bani ce to ka bari mu yanka ma 'ya'yanka wani abu mana mu dinga ba su a cikin dukiyan ka zai ca kai yanzu kana jin tsoron ƴaƴa na su za su talauta baya na ai ba su talauta ba ai na hore su su karanci suratul waqi'a kowane dare domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya karanta suratul waqi'a a kowane dare talauci ba zai dame shi ba har abada suratul waqi'a makiyatun ah, bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a idan kiyama ta tashi kiyama yana da suna da yawa saboda tsoron da akan ce mata ma alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa nan ma yace idza waqa'atil waqi'a idan kiyama ta tashi laysa li waqa'atiha kaziba ba wani mai karyatawa ga aukuwanta domin abin da yasa Allah ya ce haka ai akwai masu cewa tashin kiyaman ƙarya ne to a wannan rana kan nafsun tukazzibu wata rai da za ta karyata cewa yau ba kiyama bane bi an tambiya ta kore ta kama na fada bin duniya kamar yadda ta kore a duniya babu sauraka tunda kowa ya gani ga yana abun kurukuru rana ne mai ban tsoro khafilatu rafi'a mai dau mai sunkuye da wasu darajar wani wani mafi girma ne ina وكم من وكم ذي عزة زلة وكم من عالم زلة وما لا سبب كنوز wanda ake ganin babba ne zai koma kankani wanda ake ganin kankani zai zama mai sama ya zama sama muskiratun li khabli aqwamin mai bayyanarwa ga sun koyar da waɗansu mutane darajar su yayi kasa a tattaka su bi dukhulihim nar saboda shigar su wuta wani rafi tsawon akari na don ɗaukaka wasu kuma bi dukhulil jannati shiga aljanna ashe kenan inna akramakum inda Allahi atqakum a wajen Allah ba ruwan shi wani mai girma wani mai girma mai girma mai tsoron Allah mai tsoron Allah to shi yasa Allah yake ce a ran nan za ku gane waye mai girma waye mai girma za ku ga mai girman da kuke cewa za mu sauke shi mu sauke shi mu sauke shi mu mai da shi kasa wata dama kasa take shi ko dan aljanna wanda kuke ganin kaskantacce ne a duniya mu ɗaukaka shi wanda mu sa shi a aljanna idza rajat rajat amru rajja idan an girgizar da kasa girgizarwa mai tsanani wa bussatil jibalu bussa aka dandake duwatsun nan da kake gani manya manya a duniya aka dandake su futitat fakana ta zamo hawa an kura mun basa mai watsuwa
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
dan wa kuntum za ku kasance a ranar kiyama azwajan salasa nau'o'i guda uku ba sabul yamin ma sabul maimanati ma bauta hannun dama wa hum alladhina yutuna kutubahum bi aymanihim sune wanda ake ba su littafan aikin su da hannun dama wa amma manuti kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira daga nan ake ganewa in dai aka ce karbi littafin ka hannun dama kana karba sai ka ce hawa mukurar kitabiya ga littafi na ga littafi na nau'i ɗaya kenan wa asabul mash'ama sunfi ɗaya kuma a- a- a- ma asabul maimana masu wa- wasu waye asabul maimana ma'ana ko ka san wato don Allah ya nuna maka abin fa yana da girma na ce maka ashabul maimana ko ka san ka kosan su waye ashabul maimana ta'zimun li sha'anihim dan girmama shigar da su sha'anin su zai shigar da su aljanna Allah ce dangi na biyu asabul mashama ma abota hannun hagu bi an yuta kullu minhum kitabahu bi shimalihi aba kowanne littafin aikin sa da hannun hagu wal yaz billah ma asabul mashama ko ka san suwaye ma abota ai hannun hagu su kuma wannan ba girmama bane ta haƙirin walakantarwa ne ga sha'anin su نعم min qawlihim na da shigan su wuta
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين الأولين وقليل من الآخرين nau'i na uku su ne as-sabiqun masu gi- masu tserewa zuwa ga alkhairi hum al-anbiya'u as-sabiqun was-sabiqun as-sabiqun sabiqun na biyu takidi ne ga sabiqun na farko litazimi saboda girmama sha'anin sha'anin su wal khabaru labarin sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun waɗannan su ne abubuwan kusatawa fi jannatin na'im a cikin aljannar ni'ima sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin sullatun jama'a da yawa za a samu daga cikin mutanen farko ai jama'atu min al-umam al-madiya wa qalilun kankani ne min al-akhirin daga na karshe min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musabiqun sunni masu rigaya min umam al-madiya wa hadhihi ummati da wannan al-umma to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam kullum yana gaya masa habai cewa za mu ku shiga aljanna sai kun ki za ku shiga aljanna ba sai kun ki ya za mu yi ki manzo Allah ce wanda ya bi na ko ya ki so na kawai shine sai ce kai ina kauna ina kaunan ma sulusun yan aljanna yazo jama'a na ne gaba dai kai ina kaunan ma sulusani karshe ya kare yace sanwan yan aljanna 120 ne amma 80 dunna wani 80 dunna wani to kaga alkur'ani kullum yanzu duk abubuwan da aka faɗa a bayan nan ai ba a zo ka shiga wuta ne ko a jawo hankalinka a jawo hankalinka in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka samu kaza ga dai gabara a gure Allah ba zai rufe maka kofar tuba ba sai ran da mala'ika ya zo karɓar ranka to lokacin ba an kulle karɓar tubanka Allah kulli halin Allah ya bi ka farin ciki da tubanka fiye da yadda kai kake farin ciki ka tuba to nan ne Allah ke cewa to za a samu jama'a tuli a na farko na kankan ne a karshen amma kuma za a samu da yawa cikin al'umma nan ala sururi على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق
ala sururin suna kwanci akan gadaje maudunatin mansudatun abin sakawa bi qulbanin zahabi wal jawahir da sarkan zinari da jauharori mutaki'ina suna kishin kidalaiha akan ta mutaqabilin suna fuskantar juna halani min al-lamin fil bahr fil khabar kaga anan an ce mutaqabilina yan aljanna ba su ba juna baya fuskanta ake juna ana da'ira ana kallon juna mutaqabili shi yasa manzo Allah yake ishara idza marantum bil yalil jannati fartau qalu wa ma bil yalil janna qala khayru dhikr idan za ku wuce a duniya kuka ga fadaman aljanna ku tsaya ku yi kiwo kar ku wuce suka ce menene fadaman aljanna ya rasulullahi ce da'iran da aka yi ana zikiri indi an yi da'ira ana zikiri kar ka wuce wurin fadaman aljanna ne kaga anan alkur'ani yana nuna cewa yan aljannan tun daga nan duniya kenan masu zama mutaqabili na kaman zaman yan aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gidansa sai fito da sauri sai samu dan mutane suna da'ira suna zikiri ce me zaunin da ku suka ce zikiri na gama ku da Allah Allah ba abin da ya zaune da ku ga zikiri ce wallahi ba abin da ya ce a'a ba na ne mi ku tuhuma bane mala'iku ne so ga mun ga wutan Allah na fari su to kaga ce zaman yan aljanna ne masu da'irar zikiri suke yi la ilaha illallah din nan wato man qala la ilaha illa khalisan mukhlisan da halin jannati na ya duba alaihim wildan ya masu yara masu hidima suna kewayawa akan su mukhalladun ababan dawmarwa ala shakalil aulad bisa kama wato halittan ƴaƴan la ya haramuna ba sa tsuba don aljanna ba wani dalilin tsuba ba bukatar sabulun wanki riganka ba zai dace ba kai ba za ka yi dace ba in kai zuba ma turare ne in kai bayan gidan kamshi ne saboda haka shekarun ka na dan aljanna shekara 33 nan ba zai tashi ba har abada matan da yan shekara 14 suna nan su ma yaran masu yi nima muhalladu saboda ba ba irin na duniya bane kaga duniya abin da yake tsuwar da mu sababi biyu ne wani mai da zurai yana cewa innal jadidaini idza ma sawlaya ala jadidin kar an la yahulul bila innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adna yahulul bila yace kaga sababbi biyu idan suka dinga kewayawa akan sabo sai su kai shi tsoho sababbi biyu dare da rana kai din nan sabo ne da yau a wuce gobe a wuce jibi a wuce gata a wuce citta a wuce ana nan shekara ya wuce shike na zan kuma abu ya lalace to aljanna ba irin wannan littafin ba irin wannan littafin yau shekara kaza yau shekara kaza a sani ne biya ma da wata wata nan da yake ta ana zo a kai lokaci kaza to shine Allah ya ce muhalladun ba a tufa aljanna ba a bukatar sabulu ba to me wani damuwa ne saka tsufa duniyar nan ko da ma bai saka tsufa ko wani ya ishe ka iyalinka sun dame ka kai ka tara su sun bitine ka ka haifi da ya bitine ka ka fito ruwa baka da kuɗi mutane sun dame ka ko ko a kana da kuɗin an dame ka barayi sun dame ka masu ga yanan dai asbabun tsufa dai ga yanan da yawa kana da kuɗin kana tsoron kansu ƙare tsoron baka su ƙare bala'i ne kana aiki kana tsoron kan ranar aikin ya ƙare ko kana a kore ka to anan duka duka lahira babu su wadannan muhalladun bi akawabin aqdahin da kofuna la'uran laha wa abariku da butoci jam'uri wa kharatim
وكأسٍ من معين لا يصدعون عنها ولا ينظفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
نعم وكأس da moda ina ushubul khamr moda na shan giya irin na aljanna min ma'inin daga idan ruwa khamrin jariyatin min manba'in la yaqdaw abadan wato giya ne mai gudana daga wurin da yake bubbuga ba zai yanke ba har abada sannan dan aljanna la yusaddauna an haba a ciwon kai in an sha giya wala yunzahuna ba a yin maye bi khilafi da bi fati zai yunzahuna wa kasriya ko yanzifuna min nazafa sharib wa anzama ay la ya'tul lahum min hasunarun ba sa jin ciwon kai wala zahabi a galin ko tafiyar da hankali bi khilafi hamdin duniya sabanin giyan duniya ya zo an ce a cikin aljanna akwai tsuntsu zai zo gaban dan aljanna girman sa kaman kan kaman kan raƙumi sai ke ya fada a hannun waliyin Allah dan aljanna yace ya waliyallah na yi kiwo a duk wuraren daɗi a aljanna na shiga ƙarƙashin al'arshi na sha ainihin tasnim ka ci da allah ka ɗebe da ka ci mana ka ɗebe da ka ci mana ina fahari da cinka sai ya ci da ya zo ya ci ɗin sai ya koma sai soyayya ya koma gaban yana gamawa shi kenan sai tashi ya tafiyarsa sai na umaru sai maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka inna hala na'imatu akiluha an umina ka ai wannan ya rasulullahi wannan ni'ima yayyawa wannan tsuntsu ta sha ainihin tasnim ta sha ruwa kaza ta sha rawa kaza ai ni'ima ne zai ce ai shi wanda ya cin ya fi da ni'ima to haka nan dai Abdullahi ibn Abbas ya ce zai darsu a zuciyar mutum ce kai ina son cin nama kaza wato da ka so wani abu kawai zai ga abin a gaban ka sai ga ya ya zo gaban mutum to Allah subhanahu wataala yake cewa fajihatin da kayan marmari min ma yataharu da abin da suke zabi wala ma yatahayyarun wala min airin da naman tsuntsu min ma ya shahu daga abin da suke sha'awa
wa horon inin ka amsalin lu'ulul makanun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagawan wala tasima illa qilan salaman salama
walau min isma'i hurun hurun yan matan hurun in ya tabbata gare su na jin daɗi nisa'un mata shadidatu sawadil uyuni masu tsananin bakin ido da fari inun masu gwaba bayinan nuna jihamul uyuni wasu raka ainihu badanin dana da yake ce inun an yi mashi kasara ne badanin lammiha a hunun ne asali li mujadatin sa'i wa muraduhu aina uka hamrawu wa fi qira'atin bi jarri hurin كأمثال اللؤلؤ كمن لؤلؤ المكنون أبن كيايوا جزاء مفعول له أي أو مصدر والآمر مقدر أي جعلنا لهم ما ذكر من سنيا مس أبن أك أمتا للجزاء جنسا كيا أو جعلنا يتي جزيناهم منسا كمس بما كانوا أبن سك كسن شيء عملون سنا أي كتاب لا يسمعون فيها لغوا ba sa ji a gidan aljanna alfasha min alkalami na zance sabanin duniya in mutum ya samu ni'ima irin wannan yana da karanci kaji ana zikiri a wajen shi inda ni'ima ta ni'ima ba da wuya sai dai ka ji hasashen maganganu a tare a sharare a gaba wannan ya zo ba ni na iya to annan lahira ba haka ba ne za a sha giya amma ba hasashen magana ba almashin wala ta siman ba daukan zunubi illa lakin sai dai kilan kaulan zance salaman salama salaman salama lafiya lafiya madalin min kila fa innahum yasma'unahu suna gaida juna mala'iku suna cewa salamun salamun alaikum bima sabartum dubtum barkuruwan khalidu aminci ya tabbata gare ku kai kun yi hakuri kun yi hakuri kun shiga kun shiga ina za ku ina za ku haka wa sahabul yamin ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqbud wa qalhim mawbud وذل ممدود وماء مسكوب
na masu yamini ma mutu hannun dama ma asabul yamini menene ko ka san suwaye asabul yamin saboda girmama lamarin su fi sidirin sun tabbata a cikin itacen magariya shajarar nab maqdudin la shauka fihi wanda babu kaya a cikin sa wani balarabe ya fuskanci yojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ambaci wani aya a cikin Kur'ani ya faɗi wata itaciya mai cuta mun mun san sidru a nan duniya ice ne mai kaya ya za a yi kuma a ce an kai ta aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi bai ce maka fi sidrin mahdudin ba ai a cikin itaciyar magariya wanda aka mai da ita mai santsi an goge kayar wadalihin da itaciyar mauz ayaba mahdudin a jere wannan na manne da wannan min asfalihi ila alahu wa zillin da inuwa mamdunin da'imin madawami sabanin inuwar duniya in rana ya fito ta gabas inuwa na yamma in yaje zai fada inuwa zai koma kuma gabas to na lahira ba haka bane inuwa ne mamdunin har abada wa ma inda ruwa maskubin abin zubawa harin jarin mai gudana da'iman madawami ga nan kawai ba za a ce wani lokaci an rasa ruwan ba وفاكهة كثيرة وفاكهة نكايا مرمري كثيرة ميوى لا مقضوعة في زمن با أبن ينكيوا أتكين زمني با kaga kuma lokacin da za a ce ai yanzu ba lokacin za a samu mangoro bane lokaci ya wuce don lahira ya ce la maqduwatin babu yankewa ko ba lokacin da za a samu kaza bane wala mamnuwatin ba abin hanawa bane kaga a duniya in kana son ka ci abu mai dadi in ba ka da kudi ina kudin ai babu ba shi mamnu abin kenan ko kana son ka ci ko gashi babu tunda ba kuɗi Allah ce la mamnu atin ba za a hana ka a ce sai kawo kawo kuɗi ba ai ka biya kuɗin a duniya ba ka yi biyayya ba ka shiga aljanna ai kuɗin ya an gama kenan
wa farashin marfuwa inna insha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara qurba natraba li ashabil yamin
wa furshin da shimfidu marfu'atin ababan daukakawa shimfidan a can sama can tudu an ce tafiyar sa tsakani hamsatu mi'ati ami inna an shana hunna haƙiƙa mun fare su in sha'a fararwa ayin horul in yan matan horul inin nan mun samar da su ne min gairi wuladatin ba tare da haihuwa ba ma'ana ba haihuwansu aka yi irin na nan duniya ba Allah ya halice su waje Allah hunna muka mai da su afkaran 'yan mata su duk kullun 'yan matan hulun inin nan kowane lokaci miji ya kwanta da su budurwa zai samu kullama a ta hunna zuwa da hunna waje hunna a zara lawaja urban sannan kuma masu son miji bilan ra'i wasu kuni hajjama urubin wayyal muhabbibatu ita ce masoyiya ila zawjiha zuwa mijinta ishkan lahu din bege gare shi atraban tsararrakin juna ai musawiyati sinni masu daidaituwa a cikin sinni a cikin shekaru wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wata tsohuwa ta zo gaban manzon Allah tace ya rasulullah ga ya tsohuwa kai mata addu'a Allah ya sa ta cikin aljanna ta shiga aljanna sai aljanna ya ci haba tsohuwa ai tsoho bai shiga aljanna tsoho bai shiga aljanna ta ce wayo Allah na mutu na lalace tsoho ba zai shiga aljanna ba tana ta kuka annabi ya ce dakata dakata ba kuka zaki ba baki ji Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a ba ji an na hunna abkara wa ruban atraba ai ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa ba za a mai da ke budurwa ai shekara 30 shekara 10 ta ce ni din ni dan eh amma da ni haka yin sai ta kama rawa gaba annabi to shi da ake ce ma annabi otitu ina ce otitu jawami'ul kalim an bani taron kalmomi idan annabi ya faɗi magana yana neman fasara da an bashi haka tsoho zai shiga aljanna ba aiki ciya ba a'a ba zai shiga aljanna kina tsohuwa ba sai an mai da ke yarinya mutum wayan da kika san mani inkiya ta san yadda ta fito da ila an yi ta rubuyi a kanta suna shekara goma ta ce yanzu inna ina tsohuwa sai tana tarawa gaba annabi a jihar to shi ne ala ke kira inna an sha'un nan sha'un
لأنها باليمين سلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
nam li ashabil yamin Allah subhanahu wataala yace nayi waɗannan mata ne ga ma'abota hannun dama ay salatu an sha'anahunna aw ja'alnahunna man sayyatu wa hum sullatun min al-awwalin jama'a ne tuli daga mutanen farko sullatun yan aljanna nan jama'a tuli ko min al-akhirin daga mutanen karshe wa sabu shimal da ma'abota hannun hagu ma ashabu shimal menene ma ma'abota harun haru mun jinjewa ga masaukin yan aljanna ga gidajen su ga matattakin su ga irin matan to su kuwa ashabu shimali ba kyar da su
في سموم وحميم وذل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
nam su yan wutan nan sun tabbata ashabu shimal fi samamin rihin haratin iska mai zafi min nari tattakitu tana horuwa mithil masab wa hamimin da ruwan zafi ma'in shadidil harar wa zillin da inuwa min mahammi min yahammum daga bakin hayaki dukhanin shadidil sawad labari din ba mai sanyi a cikinsa ka gairi kamar wani samirin zilali da inuwoyewa ga dai iskan da yake buga mai zafi ga inuwa mai zafi ga zafin wuta wala karimun ba mai daɗin kallo ba hasanin manzan ba irin na aljanna ba shi kayan aljannan ganin ma ya ishe ka kokoshi matan aljannan ganin ma ya ishe ka kokoshi da sha'awa to a na lahiran din ga rashin daɗi wajen kallo ga rashin daɗi wajen ɗanɗano ga rashin daɗi wajen komai ba innahum kanu qabla zalika mutrafin abin da yasa ne musu haka sun zamo kamin zuwa nan lahira a duniya mutrafina mutana'amina suna ni'imtuwa la yata'abuna fi ta'ati abin da ya jawo musu ba su wahala cikin biyayya ba kaga anan malamai arifai suna cewa inda ba dun dan adam baya da tunani ba ya kamata ya tunani ga lura misali a ce manomi shekar wata nawa yake yi a shekara yana wahala daga farkon damina har karshe dai za a samu wata shida kullum kai ne hanyar gona a wata shida nan idan an gama noma kamin a kawo gida mai sauri zai kai wata daya ya ɗebo wannan ya kawo ya ɗebo wannan ya kawo ya ɗebo wannan ya kawo idan ya ji daɗin wata uku zai fara kai taki na wata daya to idan ka duba a shekarar nan wahalarsa da yake yi na wata tara ne don ya ji daɗin wata uku wata tara kake yi don ka ji daɗin wata uku haka nan misali mai neman ilimi a duniya zai yi ta karatu har ya kai inda za a ce kaza kila sai ya kai shekara hamsin zuwa sittin ya nemi haka ne don ya ji daɗin kila ya ƙara goma don manzala ce a amaru ummati bai na sittin na wasu ne in ya daɗe ya tsoba ya kai tamanin to tamanin ɗin ma dai ga yanan ne dai abinda ake ce ma daɗi dai babu in dai har ka kai tamanin to maganar daɗi babu a a mulki kake nema to je kanin ka samu da wuri kai kai ta wahala kamin ka kai makaranta kai digiri kai digirgir ka dawo kai aiki kaza kai aiki kaza a baka gwamna ko a menene an da yi tafiya ta tafi kila sauran naka ma bai wuce goma ko ashirin ba haka nan in sarauta kake nema kamin ka kai din an wahala an sha gwagwarmaya an bugo nan an bugo nan an bugo nan aka zo aka baka ake ya dan shekara 60 a hawan sauran goma ne to shi ne kace to in dai har a duniya za ka yi aikin wata tara don ka ji daɗin wata uku me yasa ba za ka yi aikin zaman duniya har ƙarshen ta don ka ji daɗin har abada ba me yasa ba za ka wahala ba ka da kanka ka ka san baka da hankali kenan na lahira har abada ne duniyar da kake ciki gaba ɗayanta in ka daɗe shekara 60 70 80 in ka daɗe ɗari in ka kai tamanin din ma ka kasa Allah zai ce na yafe maka duk abin da kake yi na rubuta maka in dai har kana yi tun kana karami ka kai shekarun da ban iya tashi in sallah yanzu ban iya tashi in alwala Allah ce je ka kawai ai na yan taka dan tamanin na yan taka ku rubuta ma bawa na duk abin da yake yi a bashi ni na tsare shi ni na hana shi na hana shi tashin kuma na bashi ladan wannan ko sun kare a shirme kai ne bugo nan hado nan kamo nan kamo nan ka kasa zuwa kamowa ka shekara 60 baka saba da carbi ba balle kai tsohon jarida ka saba da shi baka saba da takara ba baka saba da jin karatun alkur'ani ba sai dai ka ji duniya ana kaza ana kaza abinda baka saba da shi ba za ka yi ba sau daga irin abubuwan da ka rubuta nan ka kasa yi za a ce a rubuta mashi aida yana da karfi da ya yi aida yana da karfi da ya yi ai abun niyya ne saboda haka Allah subhanahu wataala yana gaya maka cewa waɗannan abubuwan fa abin da yasa zan saka ma mumini a lahira wahalan da ya a duniya yar wahalan kaɗan kuma an yi duk wahalan duniya in an mutu ba ta ƙare ba duk wahala in aka ce an mutu ai ta ƙare duk jin daɗi in aka ce an mutu ta ƙare suna ka aka ce dan aljanna da za a tsoma shi a aljanna a fito da shi a ce ka taba wahala a duniya zai ce wallahi ban taba gani ba shi ko nan mutan da za a tsoma shi a wutan a tsamo shi a ce ka taba jin daɗi ce ban taba gani ba to a nan kenan a ce ana gaya maka kar ka yadda ka sake ka zamo ka wahala ka ji daɗin banza a nan na yan sakon dan a wajen Allah shekarun da za ka yi a duniya ko ka kai ɗari bai kai awa biyu ba yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun shekara dubun Allah shine kwana daya kana gani a ya rayu ya rayu shekaran shi 100 au shekara 100 ne a wajen Allah ai baki ko awa duba sai ka kai aikin awa biyu don ka ji dadin har abada mana shi ne Allah yake gaya mana cewa sakamakon jin dadin da kuka yi a duniya ba ku wahala a lahira ba to ku dandana na lahira dai jin dadin ya kare yanzu wahalan aka shiga ko kuma masu ni'imtuwa a duniya kun sha wahala a duniya to wahalan ya ƙare yanzu kun zo jin daɗi har abada to shine wa kamin suruna lana yas wa kamin suruna sun zama suna dawwama alal hinsi bisa zunubi al azim ashirk wa kanu yaquluna suna cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idama wai saboda shakka suna cewa shin yanzu idan mun mutu muka zamo kasa wai zaman da kasusuwa a inna lama buhusun kamar yadda aka faɗa ɗin nan za a tashe mu fil hamzatayn fil mawdi ayni at taqiq a inna a inna wa tasili saniyati ko ayinna wa ilhali alayhim bainahuma ala rajul a inna ko a inna wai shakka suke yi yanzu mu dinnan za a tashe mu awa aba'unal awwalun hadda iyayen mu na farko bi fatil wawi awwalun walil adabi wal hamzatu kullu lil istimhar
ولن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
نعم wani suka ce innal awwalina hakika mutanen farko wal akhirina na karshe la majmu'una Allah ya ce wallahi za a tara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa lokaci wani rana sananne ayyawul qiyamati wanda Allah kadai ya sani summa innakum sannan ku ayyuhad dallun al mukazzibun ya kubatattu masu karyatawa ga irin abin da aka tanada maku za ku gamu da shi la'akiluna za ku ci ne min shajarin daga itace min zaƙo na zaƙon bayanin lishajar na'am ba ma فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون ba mali'una masu cikawa min hada itaciyan albudu na cikuninsu fasharimuna masu sha ne alaihi a kansa ai shi zakum almakul min alhamim daga ruwan zafi bayan wannan icen zakum ga matukan ɗaci ga rashin ɗanɗano ma- mai kyau sannan kuma a kwara ruwan zafi a kai fasharimuna masu sha ne shirbal him shirba ko sharba bifatin shi ne wa zammiha sharbal irin shan dabbobi al'ibin raƙun mali ɗashi masu jin kishi jamu hayamana lizzakar wa haimalin unsa ka da sha na wa da sha za a ce musu wa za nuzuluhum wannan masaukinsu kenan ma wa idda lahum abinda aka tanada masu yawmal qiyamati ranar yawmal dini ranar sakayya Allah ce nahnu khalaqnakum mu muka halicce ku awjadnakum min adamin dukkanmu nan daga rashi ne muka zo muka samu kuma za mu koma rashi mu sake samu Allah ce to mu muka yi haka min adamin falaula me ya ana su saddiquna ku gargata bil ba'th da tashin kiyama idil qadiru ala al insha'i qadirun ala al i'adati domin duk wanda ya iya faran fara abu da farko in an ce a mayar ba zai zama masa wuya ba to Allah shi ya fara kuma mai da shi ba zai wuya ba alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين sai kara maka lafiya
haka matsala wannan tana cewa tana da ciki ne sai ya bari to a wannan lokaci sai da ta kwana ashirin da biyu tana zubar da jini cikin wannan wata to yaya azumin zai kasance sai ta rama ko ba rama a kai sai ta rama ai sai ai jini ne kamar na biki da jinin biki da jinin haila in ya samu mace ba za ta yi azumi ba amma ba an dauke mata ba ne in azumin ya wuce za ta rama shi na'am sallah ne aka dauke musu amma azumi ba a dauke ba
aka wakata wannan wasu mata ne mijin su ya rasu to ya bar masa ya bar musu yara to kuma ɗaya daga cikin su sai ta sake abinci ma'ana da ta kuke ciyar da yaran to shi ne magana fidda kai ta ce to yanzu in fidda kai ya zo za ta fitar hatta na yaran nan ne ko to za ta ne ko za ta fitar ba dole ne a kan tabbatun da hukunci bai ce ya ce a ciyar da su dole ba amma kuma in tana da shi kamar yadda take isa ne take ciyar da su ta fitar musu
akan makalla wannan kuma yana magana kan aswaki ne yakan ga masu azumi sukan kula da aswaki a bakin su suna yaro da shi kowane lokaci har wajen shan ruwa to ya ya ya ga kuma ya kamata a ce an ce manoma da sun ce in za a yi aswaki to a yi shi ne lokacin da za a yi alwala idan ka aswaki sai ka yi alwala to wanne ne gaskiya na bari shi asuwaki ba shi ne ma'ana ba duk wani abu na ɗanɗano da zai shiga ya kai maƙogoro ya ɓata azumi wa kullu ma minhu ila al-khalqi wa sal fa mufsidun min ayyi manfazin dakhal in dai har za a ɗauko wani itace mai bauri ko mai ɗaci ko mai wani abu da irin haka a yi asuwaki da shi da rana har ya kai maƙogoro ya ɓata azumi sau da abin da ya kamata mai azumi lokacin da ya gama sahur ya yi asuwaki ko ko ya samu busasshen asuwaki ya yi amfani da shi kar ya yi da ɗanye don wani abu ya shiga sau da ya sa asuwaki a baki akwai haɗari ya rike shi don wani dudduga zai shiga makogwaransa zai iya bata masa azumi
aka makalla yaya hukuncin mutumin da ya shiga cikin itikafi yana itikafi da lalurar rashin lafiya ya same shi to a iya fitar da shi a yi mishi magani idan kuma ya ci sauki zai iya dawowa ai ma ai ba wajibi bane ba shi ya dora ma kansa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wasa wajibin ma yana dora maka ka kasa Allah ya ce ai na yafe sai ya koma gida ya jinya har ya warke idan ya warke sauran kwanukan na nan ba a gama itikafi ba sai ya dawo masallaci ya karasa in sauran ya kare Allah ya rubuta mashi ladan shi daidai
haka da makalla wanda yana sha maganar fitakai ya in ya yi fitakai din na makotan sukan matsa cewa ya ba su ya ba su sadaka ya ba su kuma ya abin yake shi fidda kai dama ma'anarsa manzon Allah ya farlanta ranan sallah rana ne na farin ciki ba a san kowane musulmi ya waye gari da bakin ciki wani yakan kwana ba abin da zai dafa a gidansa to ranar sallah ba a so a ga irin wannan sai aka farlanta ma masu shi fidda kai din nan su yi su ba waɗanda suka ga ba su da shi fakirai don su samu su yi tuwo sallah shine ainihin ma'anarsa shi yasa fiddakan da an ce an ga wata da daddare ka tabbatar da gobe sallah to da daddaren nan fidda ya shiga kenan ka aika in baka iya aikawa da daddare nan ba da asuba a aika makila wani ya kwana baya da ko mulu sai ya dafa ya ci sadaka ba keɓance ko makoci ko dan uwa ba wanda ba ya da shi idan kana da yan uwa wanda ba su da shi ka ba su makotan ma wanda ba su da shi ka ba su amma banda wanda zai karba yayi wayo ya fitar da nashi a ciki to sannan kuma abubuwan da mutane suke yi an ce galib qutil balad mafi rinjayen abincin gari da mai cin masara ma sai so mai cin shinkafa ma sai so masara to kai da kake cin masa shinkafa ai galibin kutun ka kenan to da don Allah masu arziki su sai shinkafa su yi da shi dan masara gidan kowa akwai sai a ba amma da shi sai ya tuwon shinkafa ka gaji na ne lama ala biya da wallahi ya daga wata سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
na mai magana ya ce ma